العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi yau muna sha tara ga watan ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina shekara 1447 wanda kuma ya dace da takwas ga watan uku hijiran miladiya 2026 ci gaba da karatu muna tafsirin alkur'ani mai girma don ba manta ba jiya muna cikin aya na goma sha takwas a cikin wannan sura mai albarka suratul hajj yau za mu tashi akan wannan ayan insha Allah daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci Ihya'u Sunna ita wannan unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe fadar jihar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da dukkanin garurukanmu gaba ɗaya kafin mu shiga karatu akwai ɗan uwa da muke tare da shi a masallacin Miyati yana daga cikin limamai na hamsu salawat a da a Malam Yusuf Mamadiyo wanda ɗazu da yamma ɗan shi ya rasu yaro ne ɗan shekara shida kasa irin wannan yana da taba zuciya kwarai da gaske a lokacin da ya taso ya fara wayo ana ainihin a shaukin shi Allah ya dauke kayan shi lalle muna masa ta'aziyya da shi da mahaifiyar yaron Allah ta'ala ya gafarta wannan yaro Allah ya mishi rahama Allah ba su hakuri da ladan hakuri da kuma mayar musu da wanda ya fi shi alkhairi sannan abu na biyu akwai wata mata da ta aiko da naira dubu biyu ta ce kullum tana sauraron karatunmu a kowane lokaci akwai ɗanta da yake taimaka mata a kusan rayuwanta gaba ɗaya jingina da shi yaro yana ɗan harkokin kasuwanci da ya so kaya immigration sun ɓace kayan ya ɗan shiga takura ƙwarai da gaske wanda yana affectin rayuwanta tana da ƙwanyen uwa sashi a cikin addu'a Allah ta'ala ya warware mishi wannan damuwa da ita mahaifiyar gaba daya da duk wanda yake cikin damuwa Allah ya yi mishi Allah biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi sannan akwai dan uwa a honorable lawal baffa garkuwa wanda kani ne ga aminin mu professor Abdullahi baffa garkuwa wanda ana ce masa walin gabar ina cikin a cikin takarar ko masu neman majalisan tarayya gombe ta arewa a jam'iyyar adc in ba na ya kuskure ba matarsa ba ta da lafiya tana kasan turkiya wanda ta je dalilin aihuwa kuma aka samu ainihin wani jarrabawa tana cikin mawuyacin hali wanda muna addu'a allah ta'ala ya ba ta lafiya allah ya tashi kafaɗunta dukkanin abin da ke da tsanani allah ya ainihin kawo sauƙin shi duk abin da ya yi tsanani bai fi ƙarfin allah ba muna roƙon Allah da sunayen shi mafiya kyawu da siffofin shi mafiya kamala Allah ya ba ta lafiya Allah ya tashi kafadunta shi kuma da yan uwanta gaba daya Allah ba su ladan jarrabawa wannan ibtila'i ne da Allah yake jarrabar kowa ya jarrabi annabawa ma da rashin lafiya annabi yaqub annabi ayyub alaihi salam mun karanta tarihin shi annabin Allah ne manzo mun ji irin jarrabawan da ya samu na rashin lafiya da na rashin asaran dukiya da asaran yaya duka to kaga wanda Allah ya jarrabe shi ya jarrabe waɗanda ma suka fi mu to Allah ya bashi ladan wannan jarrabawa ita kuma Allah ya bata lafiya yana daga cikin abin da na sani game da shi akwai wani program da muke gabatarwa a gidan rediyon Jewel FM Mala Yakubu haka ne ko yawa shi yake daukar wannan nauyin shirin Allah ta'ala ya bashi lada wanda ni ban ma san kanin shi aminin mu bane ba shi profesa bafa garkuwa sai daga baya Allah ta'ala ya ba wa matan nashi lafiya kai tsaye za mu shiga karatu za mu tashi yadda na faɗa cikin tsura ta suratul aya ta sha takwas wa billahi taufiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wala haula wala quwwata illa billah na bismillahir rahmanir rahim ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Alam tara shin baka gani ba ne, shin baka da masaniya, muka ce wannan kalman tara a irin wannan gani ne amma na zuciya, ba gani na ƙwayan ido ba, alam tara shin baka gani ko baka da masaniyar Allah ya sudu da human fi samawati wa man fil ard cewa lallai Allah duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin sammai da kassai gaba ɗaya suna yi wa Allah sujjada. ka sani ko baka sani ba ka gani ko baka gani ba duk wani halitta gaba ɗaya wanda ke cikin wannan duniya da wanda yake motsi da wanda baya motsi duk suna sujjada ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa shamsu da rana wal qamaru da wata wan nujum da taurari wal jibalu da duwatsu was shajaru da bishiyoyi wadda wabu da dabbobi wa kathirun minan nas da kuma da yawa daga cikin mutane anan sai malami suka ce idan ka duba da Allah ya ce duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin ƙasa yana sujjada ga Allah ai kowa ya shiga ciki amma me yasa aka ware sai aka ce da rana da wata da taurari da duwatsu da bishiyoyi da dabbobi sai aka ce wa kathirun minan nas sai malamai suka ce hikiman kawo rana da aku masu bauta mata ina fata an gane ko wannan kurkusan kissa na na Bilkis a cikin suratul Namli ai shi dan si'adin da yaje ya gano ya dawo abin da yace Annabi Suleiman yace wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillahi na same ta ita na na Bilkis da mutanenta gaba ɗaya suna sujjada ga rana ba Allah ba rana suke bautawa sannan wal qamaru da kuma wata shi ma wata akwai masu bauta mishi falamma ra'al qamara bazikan qala hadha rabbi sannan yace wan nujumu da taurari aka taurari su ma akwai masu bauta musu isan sabi'a da mu karanta innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara su waɗannan sabi'awan suna bauta wa taurari to sai aka ce wal jibalu wash shajar waɗannan ababen guda biyu kuma duk gunki da ka sani ɗayan biyu ne ko ya zama an yi shi da dutse ko an yi shi da katako to Allah sai ya ce to waɗannan ababen da kuka kera waɗannan gumakan da su asalin abun shi ma bauta wa Allah yake idan na katako ne katako daga bishiya ne ita ma bishiyan tana bauta wa Allah idan da dutse aka yi shi to ku sani shi ma dutsen yana bauta wa Allah wadda wabu akwai masu bautan dabbobi mutanen hindu suna bauta wa shanu ina fata an gane to shi yasa Allah sai tattara waɗannan gaba ɗaya ware su a gefe saboda me akuma masu bauta musu na musamman yace wa kathirun minan nas haka nan da yawa daga cikin mutane wanda su ba duka ba mutane waɗansu suna sujjada ga Allah waɗansu kuma ba sa yi wa Allah sujjada Allah sai ce wa kathirun haqa alaihi al'azab da yawa daga cikin mutane kan azaban Allah ta tabbata akan su saboda me ba sa sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sai ce wa manihin lahu duk wanda Allah ya wulaƙanta shi, famalahu min mukurin babu mai karrama shi, shi yasa da ma girma da daraja Allah ke ba da ita. In ku Allah ya watsar da kai to babu mutumin kirki da zai karrama ka, shi yasa ka ji tsoron Allah ya yi watsi da kai, Allah in yi watsi da kai shi kenan ka taɓi har abadan abada. Allah ya ce, Inna Allah ya fa'alu ma ya sha, Allah yana aikata abin da ya ga dama. ba mai ce masa dan me to karkashin wannan akwai hadisai da dama da suka zo dangane da abin da shafi sujjada ya tabbata hadisi ingantacce Abu Hurairah Allah kara masa yadda kamar yadda malamai da yawa sun rawaito wannan hadisi shedan da kanshi yana cewa dan adam an umarce shi da sujjada yayi ni kuma an umarce ne da sujjada naki sai ce falahul janna waliyan nar shi kan ya samu aljanna ni kuma na samu wuta duk lokacin da kai wa Allah sujjada to ka turbuda hanci shedan kenan ke sa hatta sujjadan qabli da ba'di da ake a sallah annabi ya kira ta mai turbuɗe hancin shedan saboda shedan ne a takin sallanka ya kawo mata hari don ya ɓata ta sai annabi ce ga mafita kai kabli ko ba a ji sallah ta gyaru to ka gama da shedan kenan to yana bakin cikin wannan abu idan ka karanta ayin sujjada sai kai sujjada nan ma ka bakanta wa shedan rai ka kaman wannan gaban wurin sujjada ne bil ittifaqi ma inna allaha yaf'alu ma yasha'u sujjada ce babu jayayya akai wanda ake da sabani ita ce ta ƙarshen sura amma wannan kusan dukkanin malamai sun yadda mahallin sujjada ne yasa ka kai karatun gida ma karatun allo idan suka zo karanta irin waɗannan ayoyin ba a ƙarisawa in dai baka da alwala ba za ka yi sujjada ba sai ka ce inna Allah yaf'alu ma sai ka tsallaka ba za ka ce sha'un ba yawa in kana karanta irin su surata sajada wa hum la tatajafa junubuhum haka suke karantawa duk wanda ya karatun allo ya san wannan abu to a takaice dai wuri ne na sujjada in kana karanta Qur'ani in inda ka zo kai sujjada a wurin bisa ga zance mafi inganci in kana da alwala in baka da alwala kai kuma baka baka aikata haramun ba dan sujjada da ake da sabani akai shine sujudu shukuri da sujudu tilawa shin sai da alwala za a yi ko kuma za a yi ko babu alwala waɗansu malamai suka bata hukuncin sujjadan sallah waɗansu malamai suka ce a sujjadar da za a yi sai da alwala dole ita ce kaɗai ta cikin sallah dan sallah ce ba a yin ta sai da alwala ko abin da ke wakiltar alwala kamar taimama to matukar kana karatun qur'ani baka da alwala suka ce za ka iya sujjada ko kuma sujudu shukuri dan ba sharaɗi ba ne sai ka yi alwala kafin kai wannan abu akwai saɓani na malaman fikihu a masabar mu ta malikiya sujjada gaba ɗaya kaf sai da alwala za ta yi amma ni abin da na firin jayarwa a ɗan ƙaramin bincike na shi ne sujudu shukuri duk lokacin da ta zo ma kawai ka yi ta kana da alwala baka da alwala a jeji ne a gida ne a kasuwa ne a shago ko a ina a ofis ne da an baka wani labari na farin ciki faɗi kai Allah sujjada ko kana da alwala ko baka da shi dan babu dalilin da ya nuna cewa lokacin da annabi ya sujudu shukuri yana da alwala babu hadisin da ya tabbatar da haka kawai an ga annabi ya faɗi ya yi wa Allah sujjada saboda farin ciki to a lokacin babu sahabin da ya ce annabi na da alwara a wannan lokaci kuma sunan shi sujudu shukuri sujjadan gode wa Allah kawai gode wa Allah a kowane lokaci a kowane yanayi kake ci ina fata an gane kuma irin wannan sujudu shukurin yana sanya albarka cikin abin da aka baka labari kana zaman zaman ka aka baka labarin an baka kujerar makka faɗi kai wa Allah sujjada ko na umra ko an baka kyautan gida ko mota ko an baka kyautan wasu kash masu ɗan kauri yawwa ka faɗi kai wa Allah sujjada duk wani abin alkhairi da ya zo ma a jarrabawa ce kai aka ce ma ka ci promotion exam ne aka ce ka samu promotion kowane irin abu ne duk wani abu da aka kawo maka labari da ya faranta maka ne an je tambaya aka dawo ka ce an baka ka yi winning ka faɗi kai sujjada wa Allah duk wannan ba sai kana da alwala ba ina fata an gane ko kuma kana cikin zaman zaman ka aka ce ma Trump ya mutu fada kai sujjada Allahumma azim yawa ko a ce mana an kashe na Tanyahu ku faɗi mu Allah sujjada Allah tabbatar da irin wannan Allah kashe azzalumai sai Allah ya ce me هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد الله يتي هذاني waɗannan guda biyu shine tawagan kafirai da tawagan musulmai fariqun hada wa fariqun haqqa alaihim ad-dalala wa anna min al-muslimuna wa min al-qasitun dama tawaga ne guda biyu imma tawagan musulunci imma tawagan kafirci imma tawagan adalci imma tawagan zalunci imma tawagan Allah imma tawagan shaitan ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihuna ulaika hizbush shaitan ala inna hizbash shaitani humul khasiruna to waɗannan runduna ne guda biyu shine hadani waɗannan rundunoni ne guda biyu khasmani da suke husuma da juna ikhtasamu fi rabbihim sun yi husuma ne cikin lamarin ubangijinsu waɗannan sun ce Allah shi kaɗai za a bautawa waɗannan sun ce za a bauta abin da ba Allah ba waɗannan sun ce ai adalci waɗannan sun ce ai zalunci shine ikhtasamu fi rabbihim sun yi jayayya dangane da sha'anin ubangijinsu wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi shine rundunan yakin badar a wannan bangaren ga annabi da sahabbai a wannan bangaren ga su abu jahalin da sahabbai ina fata an gane ko kuma ka ce rundunan uhudu a wannan bangaren annabi da sahabbai wancan bangaren rundunan abu sufiyan da jama'an shi duk dai runduna ta zalunci da runduna ta adalci ko runduna ta musulunci da runduna ta kafirci ko rundunar haske da rundunar duhu ina fata an gane duk waɗannan sunansu khasmani sun yi husuma da juna ikhtasamu fi rabbihim sun yi jayayya ne dangane da lamarin ubangijinsu akwai ɗaya daga cikin magabata sa'id bin abi aruba ya roto daga qatada Allah ƙara masa yadda shi kuma imamu qatada ibnu da'amat as-sadusi sai ya ce ikhtasama al-muslimuna wa ahlul kitabi ahlul kitabi ne suka jayya da su da musulmai faqala ahlul kitabi nabiyuna qabla nabiyikum wa kitabuna qabla kitabikum suka ce ai annabin mu ya riga annabin ku zuwa littafin mu na injila ya riga littafin ku zuwa annabi isa ya riga annabin ku zuwa at-taura ta riga qur'ani zuwa annabi musa ya riga annabi muhammadu zuwa suka ce fananu aula billahi minkum mu muka fi cancanta a wurin Allah sama da ku dan bi ma'ana mun riga zuwa Allah sai rusa wannan da'awan ya ba su amsa da cewa hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim waɗannan runduna ne guda biyu da suka yi jayayya da juna kuma sun yi jayayya cikin lamarin ubangijinsu sun yi husuma sun yi musu wanne ne ke kan gaskiya waɗanda suke kan musulunci Allah sai ce fallazina kafaru waɗannan da suka kafurta qutti'at lahum thiyabun bin nar za a yanka musu yadi a kuma inka musu tufa daga wuta wato yadin ma kanshi na wuta ne Allah ce daga wuta za a yanko yadin sannan a ɗinka sannan kuma a sanya musu shi bayan wannan kuma a cikin suratul a'raf Allah sai ce katifin su ma ta wuta ce bargon da za a lulluɓa musu ma na wuta ne lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash wato shimfiɗi na wuta ga kuma mayafi na garwashin wuta ta ko'ina bala'i ne idan ma sun tashi daga kwanciyar saboda bala'i rigan da ke jikinsu shi ma riga ne na wuta Allah ce bayan nan kuma yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim ana zuba musu wani irin tafashashen ruwa sai a zuba a kansu yana zuba sai Allah ya ce yusharu bihi ma fi butunihim shi wannan tafasashen ruwan yana narka duk abin da ke cikinsu waljulud yana kuma narka fatarsu dama Allah ce wa in yastaghithu yughathu bima'in yace kalmuhuli yashruju bisa sharabu wa sa'ad murtafaka Allah ya ce idan ƴan wuta suka zauna a wuta bayan tsawon lokaci sai kishirwa ya dame su idan kishirwan nan ya dame su sai su koka wa Allah ya Allah kawo mana agajin ruwan sha kishirwa kaman zai kashe mu sai Allah ya bada umarnin akai musu wani irin ruwa sai Allah ya ce bima'i kalmuhuli kai ka ce narkakken dalma ne yana tafarfasa a basu su sha Allah ya ce yashwiyu juhu idan suka ɗauko suka kara a fiskan su don su sha tirinin shi kawai zai soya fiskan gaba ɗaya Allah ya Allah ce bi isa sharabu tir da irin wannan abun sha abun sha ya munana shine Allah ya ce yusharu bihi ma fi butunihim wal yana narka duk abin da ke cikin cikkunan su wal julud yana kuma narka fatan su idan an zuba musu a jiki kisa idan fatan ta narke sai a sake sabuwa Allah ce innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama madjat juluduhum bajjalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab inna Allaha kana azizan hakima yace lalle waɗannan da suka kafirce wa Allah za mu shigar da su wutan jahannama sai ce duk lokacin da fatan su ya narke ya zagonye sai mu sake sabon fata dama kuma bincike ya tabbatar ko da na zamani shi jin zafi a fata ake yin shi idan an kai kashi ba za a ji zafin ba ina fata an gane duk zafi za ka ji ne a fatan jikinka idan fatan babu ita ba za ka ji zafi ba to shi yasa idan fatan ya narke sai a sake sabon fata don su ji wannan zafin shi na Allah ce baddallahu juludan gairaha za mu musanya musu fata sabuwa ba wannan ba linzukul azaba dan su ɗanɗani azaba inna allaha kana azizan hakima shine Allah ce walahum maqami'u min hadidin suna da waɗansu guduma da ake dukan su da shi min hadidin na bakin ƙarfi kalmar maqami'u jam'i ne na maqmi'atun shine guduma kwaya ɗaya maqami'un gudumomi ita asali guduma ana dukan karfe ne da ita ko dutse amma 'yan wuta da guduma ake dukansu ba maganan bulala ba ne ba sai dai guduma a buga musu a kai walahun makami min hadi suna da su irin guduma da mala'iku ke dukansu da shi kuma waɗannan guduman an yi su ne da baƙin ƙarfi wato idan ka yanda ake azabtar da masu laifi ko da a duniya ne za ka san wanda ya shiga wuta ya cancanta a masa wannan abu idan kaga dan adam yadda ake azabtar da shi in yi laifi zaka sha mamaki kar Allah ma ya nuna maka ko da irin abin da Amurka take a Guantanamo Bay wannan gidan prison din da ta kirkiro na zalunci aka yi shi kuma a Cuba gwamnatin Cuba ba ta yadda ba suka ce a nan za mu yi su shigo kasan ku su yi abin da suka dama ba dama ku yi magana suka je kasan Cuba suka yi prison babu wanda ake kaiwa wannan wurin sai musulmi Guantanamo bai musulmi kaiwa ake kaiwa a kama ka a Pakistan ko a kama ka a Afghanistan ko a kama ka a Syria ko a Yemen a ce kai dan ta'adda ne a dauke ka kawai sai Cuba lauyoyin ka Amurkawa lauyoyin gwamnati Amurkawa alƙalan Amurkawa juris gaba da Amurkawa ya za maka adalci ko ba musulmi ko a cikin su sai a ce an baka lauya ba a burge kuma kafiri bai hude wani shi zai kare ka amma hukunci a ce an yanke ma shekara 80 abin da suke yi kenan ya je ya ajiye ka a wannan wurin to idan kaga inda ake ajiye mutum daga shi sai pant sai singileti wallahi haka ake ajiye su kuma ai ta'azabtar da su da su na wayan ta'addani haka kawai wa ma naqamu illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba dan komai ake musu wannan azaban ba sai dan sun imani da Allah sun ce rabbuna Allah kadai Allah ne ubangijinmu to idan dan adam zai yi wannan ina ga kuma wanda ya saba wa Allah mala'iku so kama shi so ko mala'iku da suke harkar tsaron wuta da azabtar da 'yan wuta da Allah halicce su a zuciyarsu bai sa tausayi ba da ba sa jin tausayin mai azzalumi ko da da ƙwayar zaba so da tausayin Allah da yake halittar shi sa wa ɗan adam ko ya sa wa dabba ko ya sa wa kowaye ko mala'ika to su bai sa musu shi ba su kawai duk wanda ya saba wa Allah sai yadda karfin su ya kare dama la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna su yi wa Allah da'a gun su shine su yi abin da Allah ce su yi to Allah ya ce ku jibge shi wa lahum maqamin min hadidin za su dinga dukan yan wuta da wani irin guduma na bakin karfe Allah ya ce kullama aradu kullama aradu أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وبنجي سبحانه وتعالى يتي كل ما أرادوا سوى أن يموتن دلوك تندس كينيا أن يخرجوا منها سبتدك تكون ونموتن من غم سبتدك تكون أقوبة بلائي دسكي تكون بكين تكون u'idu fiha sai a mai da su cikin wuta wa zuqu azabal hariq malaiku ce da su ku dandane azabar kuna azaba mai kuna haka malaiku za su gaya musu a wani wuri Allah yake cewa kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadhibun idan suka yi niyya su fita daga cikin wuta sai a mai da su wa qila lahum sai malaiku su ce da su zuku azaban narin ladai kuntum bihi tukadibu ku dandane azaban nan da kuke karetawa a gidan duniya a duniya kun ce ƙarya ne ba za a shiga wuta ba duka tatsuniya ne labarin musulmai ne labarin malamai ne littattafan tsara su aka yi to yau gashi nan kun ji kun gani Allah yake cewa za a musu azaba mai tsanani yuriduna an yakhruju minha kuma hum bi kharijin minha wa lahum azabun muqim Allah ce suna so su fita a cikin wutan amma ina ba za su fita ba suna da azaba ta dindindin ta har abadan abada ba abin da ke da bala'i a ce maka ga abin da ba shi da iyaka ya fi komai tashin hankali shi yasa aljanna ta fi komai daɗi dan ita ba zaman ta har abadan abada ne to haka idan aka shiga wuta Allah ya ce ku zauna a cikin ta har abadan abada ba fita ba mutuwa to nan karshen bala'i kenan shi na Allah ce walahu azabun muqim suna da azaba ta dindindin wuta da Qur'ani ke ta bada labarin yan uwa bala'in da ke cikin wuta mu yi ta'addu'an Allah mana tsari da ita daidai da sakan ɗaya karka shiga wuta saboda na sha maimaita mana in aka yanke maka shekaru goma a wuta to shekara dubu goma duniya kenan ba saboda nassin ƙur'ani kwana ɗayan lahira shine kwana dubu na duniya kwana ɗaya a lahira shine kwana dubu a nan duniya shekara dubu Allah ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu rana ɗaya a wurin ubangijinka ranar gobe kiyama bayan an gama hisabi daidai yake da shekaru dubu na wannan duniya shekaru dubu to shi yasa kar ka taba fatan ka shiga wuta ko da na minti ne ya Allah ka mana tsari da azabar wuta Allah ka ba mu ikon yin aikin da za ka yarda da mu ka shigar da mu aljanna da rahmanka sai Allah ya ce ni إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير Ubangiji subhanahu wata'ala yace inna Allah lalle Allah subhanahu wata'ala yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihat yana shigar da waɗannan da suka yi imani imani na gaskiya suka yi aiki kuma aiki na gari waɗannan ababe guda biyu Allah yana ta maimaita su imani da aiki na gari da waɗannan ake shiga aljanna biyu na ka samu ɗaya ba samu ɗaya ba aiki ya lalace isa duk inda kai imani da Allah to aikin kai gaskata wannan imani haka duk inda kake aiki nagari kuma babu imani nan ma babu lada shi yasa yana daga cikin abin tausayi idan ka ga ƙungiyoyin jinkai a duniya irin sirar cross sai ga ba musulmai bane ba da ire-iren su ko ka ga wanda yake ba musulmi ba kuma yana abubuwa na alheri sai ka tausaya mishi saboda duk sakamakon shi a nan duniya Allah zai bashi Allah ya bashi lafiya Allah ya ƙara masa kuɗi, Allah ya ƙara masa ci gaba a maran tashin kiyama bai da komai. Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura. Duk aikin da suka yi kaf za a kawo a nuna musu a mai da shi toka wacce iska za ta ɗauka ta tafi da shi. Saboda me? Saboda asalin ginshikin aikin babu shi ne tauhidi. Duk aikin da za ka yi nagari matuƙar baka kaɗe ta Allah ba, ba ka yadda shi kaɗai za a bautawa ba ba ka gaskata manzan Allah ba alaihi salatu wasalam ba ka gaskata alƙur'anin da ya zo da shi ba wallahi tallahi babu lada kuma duk wanda ya mutu akan wannan da nasin hadisi annabi ce dan wuta ne shi yasa wannan aƙida ce ka sa ta a cikin ranka a Najeriya ne aka yi ta debate ana ta jayayya a lokacin da Queen ta mutu Elizabeth musulmai suka ce sai ta shiga aljanna yadda ka san aljanna na baban shi ya yi rubutu wai queen sai ta shiga aljanna ya dinga faɗan kyawawan ayyukanta shi bai san ya ka ɗauki harkan slavery da suke a duniya kaɗai sai kai ta wuta ba bautar da ƙasashen afirka da suka yi ina fata an gane wannan kaɗai sai yasa sun shiga wuta shi yasa cikin satin nan shugaban ghana john ramani mahamma ya rubuta petition ya tura united nation daga cikin zaluncin united nation fa har yau duk abin da Burtaniya ta yi wa Afirka da wasu ƙasashe, da abin da Faransa ta yi wa Afirka da wasu ƙasashe, da irin su Belgium, idan ka ɗauki sarkin Belgium fa, Congo gaba ɗayanta ya zama mallakan shi ne shi kaɗai asadin shi ne, duk girman Congo, ita ce ƙasa mafi girma Afirka har yau, wajen faɗin ƙasa. To, Congo gaba ɗayanta na sarkin Belgium ne a lokacin da ake harkar slavery. Ya kashe sama da mutum miliyan shida don a masa da'a. sama da mutum miliyan shida a Congo ya kashi shi kadai ina fata an gane za su ebi mutane a jirgin ruwa daga nan zuwa Amurka ko zuwa kaza da kayi laifi za a wurga ka cikin teku ne da ka nuna ka gaji ma za a wurga ka cikin teku kifi ya cinye abin da suka dinga yi kenan banda waɗanda suke rayuwa sarƙa hannu da ƙafa kai shekara ba a kunce maka ba haka suka dinga azabtar da mutane abinda ƙasar Italy ta yi a irin su Ethiopia da irin su Libya kun ga abinda aka yi su Umar Mukhtar duk wanda ya ga wannan fim din da gaske da abin ya faru kuma turawa ne suka yi a fim din suka nuna cewa an yi zalunci a Libya shi wannan Umar Mukhtar Anthony Quinn sunan shi shine sayyidina Hamza din din sayyidina Hamza kuma bature ne da ya dinga tona asirin abubuwan da turawa sabi bature ma ba amurke kuma to duk waɗannan abubuwan da abin da Spain ta yi a irin kudancin Amerika wanda su ba su Afirka ba Spain amma abin da ƙasar Spain ta yi a lokacin idan suka zo suka mulki ƙasa bayan sun hana ku addini hatta yaren kuma sai an hana ku yasa idan in ka je Southern America babu wani yare ne Spanish sai ka ce wai nan kan yaren an fatar da shi da irin su Portugal in ka je irin su Brazil yaren da suke yi kenan an fatar musu da yaren su to duk wannan abubuwan da turawa suka yi har yau United Nation ba ta ayyana shi a matsayin crime against humanity ba ban gane ko kun gane ba har yau a UN wannan abun ba ayyana shi a matsayin cin zarafin nan adam ba shine shugaban gane rubuta petition ya tura dole UN ko a munafurci ne ta ce an ci mutuncin bil'adama akan abin da aka yi kakaninmu a Afirka a mai da su bayi a canja musu addini ina fata an gane to abubuwan da waɗannan mutanen suka yi har abada ba za su taɓa ƙaunar ba da baƙi da banza duk ɗaya ne a guzu haka musulmi ba za su taɓa son ka ba kowace ɗariƙa kake da shi'a da sunna da ɗan ɗariƙa duk kowa maƙiyinsu ne su dole ka san wannan abun makiyanka ne al'aduwul awwal kenan aduwul mushtarak common enemy to wannan aqida ce kai da duk wanda bai mutu a musulunci ba dan wuta lokacin da kai shakka akan wannan ka kare ta qur'ani ka kare ta hadisi ina fata an gane wanda ya halicce kan ne ya faɗa ba mai karantawan ba shi kawai ya karanta ne ya fassara to shi dole mu yadda aqida ce ba mai shiga aljanna illal ladina amanu wa amilus salihati sai wanda ya kaɗe ta Allah da tauhidi ya yadda da annabin shi ya yadda da ƙur'anin da Allah ya aiko da shi ya masa sujjada sannan ya shiga aljanna dan a hadisi annabi yake cewa duk mutumin da ya ji labari na na bayyana a matsayin annabin ƙarshen zamani na zo da addini bai karɓa bai mutu yace illa da khalan nara kowane ne sai ya shiga wuta wanda za a bashi uzuri wanda da'awan bai je mishi ba shek bin bas yace kuma har yau akwai su imamu albani ma ce har yau akwai su kuma za ka san wannan in kana yawa a duniya akwai da har yau da awa ba ta jami shi ba to waɗannan su ne suna takal mashi'a Allah zai abin da ya ga dama da sura nan gobe kiyama amma ba a yanke musu hukunci dan da awon ma bai ba su taba ma sanin wani abin nan ina fata an gane wannan abin da kyau Allah ya ce za a shigar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari jannatin aljannatai tajari min tahtiha al-anharu wanda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin benayensu yi na fiha za kuma su ci kwalliya za a musu ado a cikin aljanna min asawira da wasu irin mundaye awarwaro min zahabin na gol na zinari kenan wa lu'lu'a da kuma lu'lu'i ka taɓa ganin lu'lu to a aljanna da shi ake ado amma ado da gol amma ado da lu'lu'u Allah ce wa libasuhu fiha harir suturan da yan aljanna ke sa kuma alhariri wanda anan a duniya haramun ne namiji ya sa alhariri amma mata ya halatta su sa amma namiji haramun ne amfani da zinare a matsayin abun ado ko abincin abinci haramun ne sanya tufa na alhariri duk wani abu na gol an hana namiji amfani da shi ya zama gaba ɗayansa gol ne haramun ne sai dai mata aka halattawa su sa sarka na gol da zi awarwaro da dan kunne da komai da masu yan gayu ne ina fata an gane yasa annabi ya halatta musu su ci gaba da kwalliyan su su ji aljanna kuma su karasawa insha Allah amma kai namiji aka ce kai hakuri yawa sai an je aljanna annabi ce inna halahu fid dunya wa lakum fil akhirah wannan na kafure ne a duniya kuna kuna aljanna Allah sa muna ciki alhariri zaka irin indiyawa da mutanen pakistan da masu kudi laraba suna yawan sawa matansu amma an gane ko na lu'lu yana tambayar menene lu'lu shi daga cikin daga cikin ruwa ke fito da shi daga cikin teku za a gan shi haka yana da wani yana shani sai an yi nutso kasar ruwa ake fito da shi amma in kai yawo a cikin jiragen ruwa ko inda za a je a nuna mu in ka taba shiga kogin maliya Allahumma amin yawa to irin waɗannan manyan ruwan daga na ake ebo su shi yasa ake cewa a tarumul izza summa tanamu laylan yaqusul bahra man talaban la'ali inji mai baiti yace duk wanda ke neman lu'ulu'u to zai nitso ne a cikin teku sai an je karkashin ruwa ake dauko shi to a aljanna da shi ake ado ba sai ka shiga cikin teku ba mala'iku za su kawo an riga an gama tsara ma komai to da Allah ya bayanin waɗannan abubuwan kaga a cikin waɗansu wurare Allah ya ce aliyahum siyabu sundusu khudrun wa istabara yace wa hullu asawra min fiddatin wa saqahu rabbuhu sharaban tahura wato aljanna ta yi mala aka ce sharaban ne kuma tahura wani irin abun sha ne mai daɗi ba a maganar tahurul in kuma inna an sha nahunna insha'an fa ja'alnahunna abakaran urban ataraba li ashabil yamin ba mai samu sayan aljanna masu karɓar littafi a hannun dama Allah ce uruban wata aka ce uruban wata irin mace ce wacce duk abin da ake bukata duk wani quality da mace take bukata to ita tana da 100% ina fata an gane haka Allah halicce su Allah ce wala fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun a cikin aljanna suna da mata tsarkaka malamai suka ce tsarki ne guda biyu hissi da ma'anawi tsarkin farko shine tsarki na ainihin alhissi duk abin da mace take don ta yi tsarki ita ba ta yi ba ta shiga banɗaki ba ta al'ada ba ta biƙi mutahharatun ce Allah tsarkake ta gaba ɗaya babu majina babu yawo balle yawon bacci mutahharatun ce kawai sannan mutahharatun da biyu kuma mutahharatun fil akhlaqi dabi'unta mutahharatun ne ba za ta tabbata maka rai ba ko na sakan daya ita kullum sai ta faranta maka rai Allah ya kan malan kala rawi yace inda zaka ga mata aljanna da ma murmushi kawai su ma zaka yi shi ne mutahharatun ne to wannan kada ana samun shi da a gidan aljanna shi yasa sahabbai da suka gane wannan da mutane na gari sai suka mai da hankali wajen neman gaske don nan ba gaske ba ne ba ƙarya ce gaba ɗaya ina fata an gane ke sa rayuwar duniyar gaba ɗaya Allah ce ka matsal gaisin ne kawai yadda ka san kun kwance ku da ka taso ku shekara tamanin kara kwabi shi kenan an gama da ko ka mutu ko kar ka mutu baka da amfani balle ka kai casa'in ɗari ɗari da ashirin addu'a ake Allah sa ka mutu ta ka san wani abili ce wa mutane to aljanna duka babu wannan Allah ya ce wa libasuhu fiha harir da Allah ya wannan bayanin sai ya ce wa hudu wa hudu ila tayyib min alqawl wa hudu ila siratil hamid Allah ya ce wa hudu an shiryar da su ɗan aljanna wa hudu an shiryar da su ila tayyib min alqawl zuwa ga magana wanda yake da dada a tayyib min alqawl inna malamai sun masa magana fassara guda biyu fassara na farko shine at-tayyib min al-qawli mala'iku za suna cewa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fani maqbadda ta kowane kofofin aljanna mala'iku na shigowa ce salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata akan ku da kun hakuri a duniya kun hakuri da talauci kun yi haƙuri da subsidi kun yi haƙuri da jagaba kun yi haƙuri da komai ina fata an gane kun yi haƙuri da dokoki kala-kala dokan corona da dokan mashin duk kun yi haƙuri Allahumma amin shi na bi ma sabartun da haƙurin da kuka yi ga ababe na haramu kuma haƙura saboda tsoron Allah duk yana cikin bi ma sabartun ya ce fani maƙobar da adalla da kyakkyawan ƙarshe kukan kun ni kyakkyawan ƙarshe Allah yake cewa la yasma'u na fiha lagawan wala ta'thima illa inan salaman salama tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin duk waɗannan suka ce na cikin at-tayyib min al-qawli fassara na farko kenan fassara ta biyu malaman da suka ce at-tayyib min al-qawli din nan shine Allah ya datar da su a duniya da kalmatu shahada su kadai suka same ta duk wanda ya samu kalmar shahada ya furta ta ya kudurta a zuci gabbai suka gaskata a aikace to wannan wahudu ilin tsayin bin da ƙauli kenan ina fata an gane dan zaɓi ne na Allah ya baka kalmar shahada ɗin akwai wani ya fi ka wayewa ya fi ka wayo ya fi ka komai Allah bai bashi wannan ba sai ka samu wani wanda yake ya kai duk matsayin da ake bukata a duniya amma kuma Allah bai bashi musulunci ba ka samu na ƙawayen ƙayau Allah ya bashi musulunci to wancan da ke ƙawayen ƙayau ɗin da ya fahimci musulunci wa hudu ila tsayibu min alqawliya an shirya da su zuwa ga magana da daɗan magana da kalmatin shahada Allah ya kira ta da sunaye da yawa cikin alqur'ani mai girma ya kira ta da da'watul haq Allah ce lahu da'watul haq malamai suka ce tace kalmatin shahada ya kira ta da kalmatin taqwa wa kanu haqqa biha wa ahlaha malamai suka ce ta ma kalmatin shahada ne to sai suka ce alkalimu tsayibu min alƙauli ɗin nan nan ma kalmar shahada ake nufi kowace ka ɗauka kuma ta shiga domin kalmar shahada ɓangarori ne guda biyu la ilaha illallah muhammadu rasulullah alaihi salatu wassalam kaga in ka ce la ilaha illallah kaɗai ta Allah da tauhidi ba za a bauta wa kowa ba sai shi muhammadun rasulullah alaihi salatu wassalam ba za a bi kowa ba wajen koyon ibada sai abin da ya zo da shi duk abin da ba nashi bane ba ajiye shi ake abi wanda yake annabi ne zo da shi to waɗannan ababe guda biyu idan ka same su to ka samu alkalimu at-tayyib min al-qawl kenan da dadan magana wanda Allah ke zaba wasu daga cikin bayi ya fahimtar da su yasa Salman al-Farisi na daga cikin mafi rabon da ya a rayuwa shi bautan wuta yake duk mutumin Farisa ne suna bautan ainihin wuta wallahu khamilatul anfas min asafin alaihi wa nahar sahil aina min sadami inji mai alburda to wannan bautan wutan da suke din ya baro farisa ya shigo cikin kasashen larabawa daga nan sai ya koma addinin kiristanci ya haɗu da wani arrahim to shi wannan rahib din da suka haɗu kuma sai masa bisharar da akwai annabin ƙarshen zamani yana dab da fitowa muna ganin ya ma fito kawai bai bayyana ba ne ba ina baka shawara da nasiha da wasiya maza ka da mi inda wani annabi ke kai imani da shi dan ni tsufa ya zo mini akwai ire-iren wannan malaman kiristocin da yawa da suka bada wannan wasiyya ke sa ire-iren waɗannan da yawa wani daga cikin su annabi ya ce ma gan shi aljanna lokacin da ya je Isra'i da Miraji saboda me saboda sun yi imani da annabin haɗuwa ne da shi ne musiba suna ta gaya mutane wani annabi na fitowa mun karanta cikin attaura da linjira duk wanda ya gan shi imani da shi to kaga tun kafin na su ƙware da sun yi imani to shi ne wannan salmanul farisi sai fansa wajen neman annabi alaihi salatu wassalam ya faɗo madina annabi ya bayyana hadisi ne mai tsayi to amma ababe guda uku yayi wa annabi jarraba ya gane cewa shi ne to kaga bayan ya musulunta sai ya rashin sa'a yana karkashin bauta a hannun bayhudi to da ya zo madina a matsayin bawaye wajen wani bayhudi amma yana bauta wajen bayhudi kuma yana ta neman ina zai sadu da wannan annabi ya shiga wannan addinin yana ganin annabi kawai sai ya shiga to saboda yana karkashin bauta ba shi da inci yayi misin na yakin badar bai samu zuwa ba yayi misin yakin uhud bai samu zuwa ba kuma yana son zuwa babu dama saboda shi bawa ne annabi ya ce salmanu ka je kai ka zama almukatab wajen mai gidanka a rubuta maka rubutu da ake tsakanin bawa da mai gida ka kawo kaza in ka kawo na yan taka ko kamin aiki abu kaza in ka gama na yan taka ya ji daɗi sai je ya gaya mai gidan shi ina so mu yi rubutu da kai ka sami wani sharaɗi in na cika ka yan tani sai ce da za ka kawo min ukiya arba'in sai kuma ka dasa min dabino ɗari uku kuma kowanne ya rayu da an dasa ya kama kar wani ya mutu idan ɗaya ya mutu abin ya rushe sai an sake zaɓa ya zo yana kuka ce annabi ni a bauta zan mutu saboda mai ce ga abin da ya gaya maka ce karkada Allah zai yi ya zo wurin mai abu Muhammadu Rasulullah alaihi salatu wassalam ya ce karkada ma Allahumma amin annabi ya kira sahabbai ya ce kowa ya kawo gudunmuwan abin nan tushen dabino da za a dasa kowa ya kawo gudunmuwa sai mun tara wa salmani dabino ɗari uku wanda ya kawo goma wanda ya kawo uku wanda ya kawo talatin shi kadai kafin ka ce mai sahabbai mutanen Allah ahalullahi sun hada da biro ɗari uku annabi ta je a gaya mishi na za a shuka ya nuna filin da za a shuka annabi ce muje annabi ce a tona ramuka ɗari uku aka tona rami ɗaya ɗaya ɗaya har ɗari uku da aka gama tonawa annabi ce ina dabino shi yake karɓa yana dasawa daga ci dole dabino ya kama alaihi salatu wassalam ana cikin dashen dabino ana dashen dabino kai sai na umar wasu ya tausaya annabi aiki ya masa yawa sai ya karɓi guda ɗaya sai ya dasa sai ga guda ɗaya ya fara yankwanewa annabi ce wannan fa umar ce ni ne ce ai abin a tafin hadin yake yi ba dasa awon bane ba haka annabi ya karba ya dasa dabino ɗari uku nan gaba ɗaya suka kama kaf to ba nan bane abin mamaki saura ukiya arba'in kamar fa a ce mutum ne da yake wata ƙaramar sana'a a ce misali kana a caɓa kuma mashin ɗin ba naka bane ba a ce sai ka kawo miliyan uku kun gane misalin ko kana wanki da guga misali ba dan sana'an kaskanci bane ba amma baka da wannan karfin ina fata an gane a ce ka kawo miliyan kaza to ina zaka samu annabi ya ce ukiya 40 ya ce Allah zai karka da Salman ko ya san Allah zai suna annabi ne ga mishi sai gashi an zo da wani dunkule na ainihin zinari a cikin ganiman yaki aka ba wa annabi alaihi salatu wassalam wani dan gefe bantara kawai ya goga a bakin shi ya bashi ya ce a je a fi da wukiya arba'in a jikin wannan aka aka je wurin masu narkawa suna fitarwa har guda arba'in yana na yadda yake ba abin da yaro alaihi salatu wa salam eh mutum ba kamar mutane ba kenan babba dan abdullahi to da aka je aka gama aka kawo annabi ce a je aka yi masa arba'in din ka dawo aka je aka bashi wukiya arba'in annabi ta ja sake kuma yanko 40 a jiki aka sake yanko 40 to wannan kuma aka ne alaihi salatu wassalam to kaga sahabbai da suka fahimci wannan suka ganshi a zahiri shi yasa suke bin shi sau da kafa iyakar ransu sahabi zai bada komai akan annabi alaihi salatu wassalam ya yadda ya mutu ya yadda ya rayu ya yadda ya rasa komai in dai annabi na lafiya to shi shikenan to wanda yana cikin ƙarƙashin bin annabi sau da kafa ka ƙaunace shi ƙauna ta gaske ka so shi safiye da kowa a duniya hadisin muslim la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi walidihi wan nasi ajma'ina yace ba za ka zama mai imani cikakke ba he ka so ni ke da 'ya'yanka da iyayenka da mutanen duniya gaba ɗaya to idan kai wannan son sai kuma ka mishi da'a kar son ya zamo sanadiyar saba mishi kuma ya zamo duk inda ya ce tsaya ka tsaya a wurin inda ya ce fita a guje ka fita a guje inda ya ce ka yi sanda ka yi sanda inda ya ce ka yi rarrafe ka yi rarrafe inda ya ce zauna ka zauna inda ya ce kwanta ba je kawai alaji aljanna za ka tafi to wannan shine cikakken bin annabi kar ka wuce gona da iri kuma kar ka yi ƙasa a gwiwa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan wasatiyatu muhammadin din kenan wa hudu ila tayyib min alqawli Allah ya an shirin da su zuwa ga ainihin kalmatu shahada wa hudu ila siratal hamid Allah ya an shirin da su zuwa siratal hamid hanya a bar yabo hanyar nan a bar yabo a bar mai ban kaye ita ce da hanyar musulunci sabilullahi din kenan da Allah ke ta magana fi sabilillahi in kuntum kharajtum jihadan fi sabili to wannan tafarkin Allah shine siratul hamid kuma shine siratul mustaqim Allah ya an shirin da su zuwa ga hanya a bar yabo wanda kowa ke fatan a ce yana kanta Allah ka ba mu sabati akan wannan hanyar dan rahamanka sai Allah ya ce ni إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وبنجد إن الذين كفروا للي وأننا نسكك أخرجة ويسدون عن سبيل الله suke kuma kautar da mutane daga tafarkin Allah su sun kafurta ko suna kokarin sai an kafurcewa Allah babu zalunci sama da wannan tunda kai ka kafurta ka bar wani bi Allah mana sai su a kai ma sai ka kafurta dole sai kun bar Allah yana daga cikin sharrin yahudawa kenan su sun kafirta kuma dole sai an musu da'a an yi taron dangi wajen kafircewa Allah kisa duk matsalarsu da musulmi a duniya dan me musulmi suke kan tafarkin daidai wallahi duk bai hudi ya san addinin musulunci gaskiya ne ina fata an gane kawai sun isu bi Allah ne hasada mi inda an kusi dan annabin balarabe ne dan me bai zama bai hude ba tun daga wancan lokacin har yau akan wannan suke bai kamata annabin da ya fi kowa daraja a ce ba bai hude bane ba wannan ita ce damuwarsu kesa za su yaƙi duk wanda yake bin shi za su yaƙi kowane musulmi sai inda ƙarfin su ya kare yaron ya kai musulmin ka gane makiyanku ne al'aduwul mushtarak common enemy kenan Allah ya ce sun kafurta kuma suna ƙoƙarin kautar da mutane daga tafarkin Allah sai ce wal masjidil harami haka suna ƙoƙarin kautar da mutane bawul a tsafi ne daga masallaci mai alfarma kafaran makka bayan sun kafirce wa Allah suna kokarin kuma sai an kafirce wa Allah kuma suka hana annabi da sahabbai zuwa aikin hajji da umra shine suna katange musulmai suna katange masu imani daga al-masjidil haram in aka ce masjidil harami yana ɗaukar ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine masallacin da na haram masallacin Ka'aba shine fassara ta farko na biyu shine haramul makki gaba ɗaya haram ɗin makka gaba ɗayanta tun daga nan kan hanyar jidda daga nan har zuwa muzdalifa gaba ɗaya wannan gun sunan shi haram to yana ɗaukar sunan masjidul haram shi na isa malai suke da saɓani shin falalan sallah a harami daidai yake da cikin haram gaba ɗaya ko ko ba ɗaya bane ba idan kai sallah a masallacin haram da wanda ya sallah a shanar mansur ko a ajiyar ko dai wata unguwa a makka ko a ina ladan ku ɗaya ne ko ba ɗaya ne ba wannan saɓani ne wurin malamin fikihu amma dan ka fita daga saɓani a laji ka ji haram ne ke sallah kar ka yadda a yi saɓani akan sallah ka shi ne gaskiyar magana waɗansu sun ce eh ko sun ce a'a to kar ka yadda da wannan ƙoƙarta ko da kafa ka tafi harami in Allah baka dama ka je wannan wurin akwai da suke shanta kewa ba sa zuwa harami ko saboda an ce musu wai duk masallatan ɗaya ne kai ya za ka yi da guda ɗaya ne ai kai ka san ɗayan ba ɗaya bane ba kama da wani ba ta wani ana sa ran ya zama yana da falala ɗoriya akan masallacin wani gari amma haram kan sunan shi haram alaji ina fata an gane kai tozali da ka'aba ai ya sha bambam Allah kai duk wanda bai je ba wanda ya je Allah ƙara mai da shi Allah ya ce to suna katange mutane daga masallaci mai alfarma allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'an wannan haram din da mun sanya shi bai daya ga mutanen duniya gaba daya daidai wa daida babu wanda yake wani al'akifu fihi mazaunin garin makka wal baji da bako wanda yazo anan ne sai malamai suke maganganu kamar haka magana ta farko cewar idan muka ɗauki masallacin harami ake nufi to da wanda ya zo hajji da umra ya zo ziyara da wanda yake ɗan makka ne mazaunin garin makka ba wanda ke wani matsayi cikin wannan masallaci duk darajar su ɗaya ne a wurin Allah kuma bai sai bai maka gadara dan kai ba ne haramun ne Allah ya ce sawa'an al-akifu fihi wal mat mun sanya wannan doka ce ya zamo sawa'an daidai wa daida bai ɗaya ne kowa al'akifu fihi mazaunin garin makka walbadi da bako wanda ya zo daga wajen makka magana ta biyu malaman da suka ce idan muka ɗauki garin makka ake nufi gaba ɗaya sai ya zanto to garin makka na kowa da kowa ne sai dai ka yanki fili kawai ka gina gida ba sai ka saya ba filin Allah ne ya ce sawa'an al'akifu fihi walbadi akwai malaman da ke da wannan a cikin sahabbai akwai masu wannan fassara malamai na biyu suka ce a'a maganan gaskiya shine makka ana iya mallakan gida saboda me suka ce lokacin fatahu makka an tambayi annabi alaihi salatu wassalam a ina zaka sauka a gidanku yace a a ai aqilu bai bar mana gadon gida ba yanzu babu da gida to kaga inda ba a mallakan gida da zai ce ai ba a mallakan gida a makka ban gane ko gane magana ba sai ya ce babban su aqilu bai bar musu gadon gida ba a yanzu haka ba su da gida to karkashin wannan malamai suka ce ana iya mallakan gida amma ba a bada haya inda wani rigima zai taso kenan sai dai ka bada kyauta a zaune to kaga in muka dauki wannan sai dai ka je hotel kai ka shiga daki kaga ba zai yi ba a ce maka dan me kace Allah ce ja'alna hu lin-nasi sawa al-akifu fihi wal bad duk wannan yana cikin littattafan fiqhun musulunci da malamai suke tattaunawa amma kar ku manta kullum a ka'idar usulul fiqh fatawa takhtalifu bi ikhtilafi al-asbab wal makan wal ahwal fatawa takan canja da canjawan zamani idan wannan ta yi aiki fatawan shekara dubu makkan yanzu ba irin wancan bane ba a lokacin ma ba a visa ake zuwa a cikin 50s ma ba a visa ake zuwa aikin hajji ina fata an gane akwai wanda yana rayan zuwa ka a Ghana shugaban ahlus sunna Ghana gaba daya Sheikh Haji Umar maganar nan zai kai gare shi ni da shi mun yi magana baki da baki yace min ya je aikin hajji a 1950 kaza tun kafin a ba Ghana yanci to da ya bani labarin sai na ce to ya aka ka samu visa ya ce ana maganar biza ne karma shahada ne bizan a lokacin labari ne mai tsayi babu lokaci ina fata an gane amma na ba da misali ne kawai to kaga fatawan a yanzu ba ɗaya bane ba a yanzu ba za ka shiga babu biza ba da ka'idoji da allurar lafiya da wane ne kaga dole a kawo hotel a kun gidajen haya saboda canjawar zamani shi da abinda malaman zamani suke wannan fatawan don masu waɗannan gidajen suna biyan kuɗin ruwa da kuɗin wuta da kaza da kaza da kaza ba za su baka gida kyauta ba su ma wannan ayan yanzu muka fara tattaunawa a kai sai dai mu tashi a kanta gobe a hakamu ne na aikin hajji da kuma waɗansu ababe na makka da za mu karanta a gobe da jibi insha Allah ne ya kamata mu tsaya saboda lokaci yayi abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya mana afuwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah